الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani jinjine mu mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar litinin sha biyu ga watan rajab shekara ta dubu da dari hudu da talatin da bakwai bayan hijiran mu zuwa Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma sha takwas ga watan hudu shekara ta da sha shida. lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna umdatul ahkam na shekul imam abdulgani ibn abdulwahid ibn ali al-maqdisi rahimahullah kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suka iya gabata na'am kamar ni eh ya halitta a ci da dabbobi da shi kamar yanzu akwai wasu kashi na zamani masu gaugawa kuma an ce cikin sassa ana haɗawa a cikin ake wasu wani misali kamar yadda shan jini ya haramta gare mu jinin da aka haramta mana shine addabul masaru jini wanda yake mai kwarara me ake nihi da addamul masu shine kamar a tilla dabba jini ya zuba ko dabba idan an yanka wannan jini da yake zuba to wannan gaba ɗayan shi haramun ne kamar yadda Allah ya haramta mana shi nassi na alƙur'ani nassi na cikin suratul baqara da suratul ma'ida da kuma suratul an'am da kuma can wato cikin suratul isra ubangiji subhanahu wata'ala ya haramta mana cinni kamar yadda ya ce inna ma harrama alaikumul maitata والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله a cikin suratul ma'ida ya ce hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairi llahi bi a cikin suratul an'am ya ce qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala qa'imin yaqamu illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu haka a can wato cikin suratul isra yana faɗa wa alal ladina hadu harramna ma qasasna alayka min qawl a can cikin suratul isra yana cewa inna ma harrama alaykumul maitata waddama wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi wa ma uhilla li ghairillahi wa man uqira ghaira bagin wala adin fa inna allaha ghafurur rahim to a takaice dai shi ɗan adam mumini Allah ya haramta mana jini amma dabba misali kamar kaji da sauransu su wannan babu wata doka a kansu ta cewa abu kaza halaka ne gare su abu kaza haram ne sai dai abin da muke so mu sani duk dabbar da aka ciyar da ita da najasa wadda najasa ta zama abincinta to wannan dabba sunanta jallala baya halatta cin namanta sai an kaurace ta ta ɗau wani zamani mai tsawo gwargwadon yanda naman jikin zai canza amma duk dabbar da abincin da ya kasance najasa ne baya halatta a ci ita ce ake kiranta shallada kamar yadda nasi ne wanda yake ingantacce akan haka don haka irin wannan jini da ake ba kaji na gidan gona bai dace ba saboda jini najasa ne ma'ana haramun ne wannan jini duk da cewa mun yi bayani akan cewa jini so da yawa ake zaton cewa najasa ne alhali ba najasa ba ne ba a magana wadda take mafi rinjaye an gane ku ba don kasancewar najasa ba ne saboda kasancewar in allah ya haramta abu to baya haramta abu haka ba tare da wata hikima ba duk abin da allah ya haramta to akwai wata hikima da ta sa ya haramtar da wannan abu saboda akwai wasu mikurab da jini yake dauke da shi wanda zai iya cutar da dan adam don haka ubangiji ta'ala ya haramta mana to wannan illa wadda ta sa Allah ya haramta mana jini in muna ba dabbobin da muke yankawa mu ci me yiwa wannan illa za ta koma jikin dabbar kuma mu ci dabbar kuma wannan yayi tasiri a jikinmu amma magana wadda take mafi rijaye kamar yadda muka yi bayani a baya jini yana ɗaya daga cikin abin da wasu daga cikin magabata sun tafi akan cewa najasa ne amma a magana mafi inganci jini ba najasa ba ne illa jini ɗaya-ɗaya ko mu ce jini wanda yake biyu shine jinin al'ada da jinin biki su kaɗai ne najasa domin maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi umarnin cewa a wanki inda ba najasa ba ne maza Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai ce a wanke ba kamar yadda asma Allah ya kara mata yadda take faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulullah ɗayar mu idan tana al'ada so da yawa jini yakan taba tufafinta ta ce ya rasulullah yaya za ta yi da wannan jini manzon Allah ya ce ta sanya ruwa ta cuɗa ta murza ta wanke ta ce to ya rasulullah in ta cuɗa ta wanke wato launin jinin bai gushe ba maza Allah yake cewa in dai ta cuda ta wanke maza Allah ya ce launin jinin koda bai gushe ba ba zai cutar da ita ba shine yake cewa takarusuhu thumma tanbahu thumma tafsiruhu bil ma au kama qala tahuttuhu thumma takarusuhu thumma tanbahu bil ma maza Allah ya ce ta kankare shi sannan ta sanya ruwa ta cuda ta wanke shine sai ta ce ya rasulullahi to idan launin bai gushe ba manzo Allah ya ce wannan launi ya ce wala ya durruki asaru manzo Allah ya ce in dai kin wanke to gurbin launin jinin ba zai cutar da ke ba wannan shine dalilin da malamai suka tabbatar da cewa jinin al'ada najasa ne jinin biki shi ma najasa ne amma duk wani jini ba najasa bane kamar yadda Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda an ta da sallah a lokacin nan yana cikin aikin naman hadaya jini da tumbi jage-jage a jikinsa ya zo ya yi sallah ba tare da ya wanke ba abdullahi dan mas'ud hadisi ne ingantacce don haka cewa jini in bai wuce girman dala biyar ba dole ne sai mutum ya wanke shi in ya yi sallah ya yi sallah da najasa wannan babu dalilin da ya nuna cewa jini najasa ne illa kasancewar wanda suka tafi akan cewa jini najasa ne sun aje ka'ida ka'idar da ba ta zarcewa akan duk wani abu na cewa duk abin da Allah ya haramta najasa ne shi kuma ka'idar duk abin da yake najasa haramun ne amma ba dukkan abin da yake haramun bane najasa gane ko duk abin da yake najasa to haramun ne amma ba duk abin da Allah ya haramta za a ce najasa ne misali yanzu idan ka ɗauka gumaka Allah ya haramta su in ka dafa gunki za mu ce ka dafa najasa sai ka wanke hannunka namiji Allah ya haramta masa ya sanya zinari idan namiji ya sanya zinari sai mu ce sai ya wanke ya sa najasa a jikin shi misali yanzu idan ka ɗauki 'ya'yan dara kos da lido da dam da sauransu da irin su bulu da sauransu kaga wannan haramun ne 'ya'yan dara ne to idan mutum ya yi wasa da kos sai mu ce sai ya wanke hannu to don haka ka'idar ba ta zarcewa akan cewa duk abin da ya haramta najasa ne a'a duk abin da yake najasa haramu ne amma ba dukkan abin da yake haramun za a ce najasa ne don haka dai a takaice bayyada cewa ciyar da su irin wannan jina ne saboda Allah ya haramta mana jini saboda wasu illoli da yake tare da shi ina mai yiwa in ana ciyar da su wannan jini matsalar da Allah ya haramta mana jini saboda ita takan iya dawowa kanmu kenan a ba su abin da yake abincinsu a ɗabi'a shine irin su dussa da sauransu darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da cikin kitabul jihad wanda mun karanta hadisi na farko hadisin abdullahi ibn abi aufa Allah ya kara masa yadda ke faɗa cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a sharan wasu kwanukansa wanda ya haɗu da abokan gaba a cikinsu a lokacin nan in tabara maza Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ɗan saurara kai musu ɗauki an gane ko ya ɗan jira game da kai musu ɗauki hatta iza malatis shamsu har sai da aka kai lokacin da rana ta karkata ma'ana inuwa ta sauko sanyin yamma ya fara sauka ma'ana iskar yamma ta fara bugawa qama fihim a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi ya tsaya a cikin sahabbansa faqala manzon Allah yace da su ya ayyuhan nas ko kuma ayyuhan nas manzon Allah ya ce ya ku jama'a bayan ya gabatar da godiya ta musamman da kyautata yabo ga ubangijinsa kamar yadda ladabi ne daga cikin ladabban da ya karantar da mu na yin hutuba domin wannan hutuba ce ta musamman wanda shugaba jagoran yaƙi yakan ma sojojinsa a lokacin da aka fita fagen daga domin ya ƙara musu kuzari da fawa shine yace ayyuhan nas yace ya ku jama'a la tatamannu liqa al'adu maza Allah ya ce kada ku yi burin haduwa da abokan gaba la anan kamar yadda bayani ya gabata nahiya ce hani ne kai tsaye daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ga mu'mine cewa kada mu yi fatan haduwa da abokan gaba an gane ko fatan haduwa da abokan gaba haramun ne domin anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta mana mun yi bayani a baya illar da ta sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta mana burin haduwa da abokan gaba saboda wasu al'amurra guda biyu domin buri game da haduwa da abokan gaba abu ne wanda ke nuna akwai wani nau'i na jiji da kai da nuna isa da dogaro akan abin da mutum ya tanada na karfi an gane ko kana ganin cewa karfinka ya kai kana da wani abu wanda yake na nuna isa da jiji da kai duk wanda kaji yana cewa a zo a karatu yana ya yarda da kanshi kenan ya amince ma kansa wannan kuma ba ɗabi'a ba ce ta mumine nuna jiji da kai da nuna isa sana al'amari na biyu kamar yadda malamai suka faɗa shi haɗuwa da abokan gaba al'amari ne wanda yake na gaibu ba ka da tabbacin cewa in an haɗu da abokan gabar za ka ja daga ko kuma juya baya da gudu zafi wanda juya ma abokan gaba baya a ranar haduwa sakamakon da ke biyowa bayan shine fushi na ubangiji subhanahu wata'ala kuma tare da cewa makoma ita ce wutar jahannama kamar yadda Allah ya mana kashi da ya mana barazana game da haka a can cikin suratul tauba ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير don haka a nan mazan Allah ya ce la ta tamanna liqa al'adu kar ku yi burin haduwa da abokan gaba sai ce wasu Allah al'afiya ku roki ubangijinku wato ya ba ku lafiya zaman lafiya idan aka ce lafiya shine kubuta game da duk wani abin ki abin kyama a nan duniya da makoma lahira shine ake kira da afiya kenan an gane ko asalin kalmar kalima ce arabiya aka hausantar da ita ake cewa lafiya kalimar abin da take afiya afiya ma'ana kubuta game da duk wani abin ki da duk wani abin kyama mutum ya zamanto a cikin nutsuwa da jin daɗi da walwala shine lafiya kenan babu abin da ke tayar ma da hankali shine yace was'alullah al'afiya ku roki ubangiji ta'ala ya ba ku zaman lafiya sai ya ce faɗi za da muhum in har kun haɗu da abokan gaba ma'ana Allah ya ƙaddara haɗuwar ku da su to fasbiru manzan Allah ya ce ku ɗau haƙuri ku ɗau haƙuri ku jure ku nuna musu juriya wa alamu kuma ku yi sanin anna aljanna ita aljanna ta ta zilalis siyo ma'ana tana ƙarƙashin inuwar ta kubba bi maza Allah sallallahu alaihi wasallama yake nihi da wannan gaba wato shine kwadaitarwa da zaburarsuwa ga mu'mine cewa su zage su ja daga domin jihadi sababi ne daga cikin sabubba na dacewa da aljanna a gobe kiyama wanda aljanna ita ce karshen gurin mu'mini duk kai ka wanda muke fatan mu shine aljanna ta zamanto makomar mu a gobe kiyama to jihadi hanya ce daya-daya daga cikin hanyoyin da suke kai bawa zuwa dacewa da aljanna a gobe kiyama shine anan manzon Allah ya ce wa alamu fi sani annal janna lalle ita aljanna ta ta zilalisi ma'ana ta kunu ta ta zilalisi na kasancewa karkashin inuwar ta kubba duk wanda zai fita jihadi da kyakkyawar niyya to da izinin Allah subhanahu wata'ala aljanna za ta zamanto sakamakon shi a gobe kiyama ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya faɗa ya ce Allahumma munzilal kitab ya Allah ya ubangijin da ke saukar da littattafai ga annabawansa da manzanninsa an gane ko al'alif wallam anan li bayanil jins da ya ce alkitab ana nihi alkutub kamar yadda ya ce kanan nasu ummatan wahida فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب وأنزل معهم الكتاب أي وأنزل معهم الكتب شين أنن يتي اللهم يا الله منزل الكتاب أي يا منزل الكتاب أنا سي أكا شافي أداة النداء حرفي wanda yake na kira shine ya sai aka wanzar da munada shine yace munzilal kitabi ya Ubangijin da ke saukar da littattafai ga annabawansa da manzanninsa. Domin game da saukar da littattafai ita ce babbar ni'ima, ni'imar da babu sama da ita ita ce ni'ima ta addini. Sai ce wa mujiriyar sahab, ya Ubangijin da ke gudanar da girgije zuwa inda yake so ya domin ya zubar da ruwa. Game da gudanar da girgije ya zubar da ruwa wannan ni'ima ce wadda take ta rayuwa sai ya ce wa hazimar ahzab ya ubangijin da ke karya wato jama'u waɗanda suke na kafirai da ƙarfin mulkinsa domin game da gusar da masu hana ruwa gudu waɗannan ni'imomi biyu suke tabbata matukar an bar su suna nan to akwai matsala addinin ba za a gudanar da shi kamar yadda ake da bukata jin daɗin na rayuwa ta duniya shi ma ba zai yi ba matukar kafirai su suke faɗa a ji a bayan ƙasa kamar yadda jama'a ta musulmi a yau suke cikin yanayi wanda yake na kunci ba a bar su ba suka sake ɓangaren addinin su balantana ɓangare wanda yake na rayuwa ta ko ina ana takura musu ana yi musu matsin lamba to shine yace wa hazimal ahzab ya ubangijin da ke karya jama'u waɗanda suke na kafirai da ƙarfin mulkinsa domin idan aka karya su to waɗannan ni'imomi guda biyu za su tabbata za mu samu sakewa ta ɓangaren addininmu mu gudanar da addininmu kamar yadda ya dace sannan ɓangaren abin da ya shahi rayuwa ta duniya shi ma za mu samu sakewa da walwala da jin daɗi sai ya ce ihzimhu ya ubangiji ina roƙonka wato ka karya su ka tarwatsa su wansurna alaihim ya Allah ka ba mu nasara a kansu a takaice bayani ya gabata bakin gurgudu akan wannan hadisi wanda wannan hadisi kamar yadda muka yi bayani yana ɗaya daga cikin dalilan da suke nuna cewa shugaba in an fita fagen daga ya kamata ya kirdadi lokaci wanda yake dacecce lokacin da rayuka suke samun nishadi don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dan jinkirta sai da rana ta karkata iskar yamma ta buga sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya yayi huduba bayan huduba sannan suka kai dauki sannan kuma wannan yana nuna mana mustahabbancin yin huduba wato ga rundunar yaƙi in an fita fagen daga domin a ƙara musu kuzari da fawa cewa su zage wato su yaƙi sannan kuma wannan yana nuna mana wajabcin ɗaukan haƙuri a lokacin haɗuwa da abokan gaba don haka ya ce faɗi zaliki dumuhun fasbiru in kun haɗu da su manzan Allah ya ce ku ɗau haƙuri sannan wannan kuma yana nuna mana lafiya zaman lafiya babbar ni'ima ce daga cikin ni'imomin ubangiji subhanahu wata'ala akan wanda ya zama wajibi mu gode ma ubangijinmu duk hanyoyin da za mu bi domin wannan ni'ima ta tabbata ta dawwama ta zaman lafiya to ya zama wajibi a kanmu sannan kuma wannan hadisi yana ƙara nuna mana cewa duk wanda ya sadaukantar da rayuwarsa domin ɗaukaka addinin Allah da kyakkyawar niyya to sakamakonsa ita ce aljanna a gobe kiyama idan ya samu shahada sannan wannan hadisi kuma yana nuna mana cewa abu ne wanda yake na larura wajibi a kanmu mu nemi taimako da agaji na ubangiji mu subhanahu wata'ala mu kake zuwa gare shi don haka a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wannan addu'a yace Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab wa hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim sannan kuma wannan hadisi dalili ne wanda yake nuna ɗaukakar Allah subhanahu wa ta'ala wato a kan al'arshinsa an gane ko tun da ya ce Allahumma munzilar kitab ya Allah ya wanda ke saukar da littattafai kaga lafazin al'inzala daga sama ne zuwa ƙasa ubangijin da ya ɗaukaka a kan al'arshinsa shine yake saukar da wannan littattafai kuma shine yake gudanar da wato girgije zuwa iya inda yake so ya zubar da ruwa domin ya zubar sannan kuma wannan hadisi yana nuna mana wato mustahabbancin yin addu'a lokacin da aka haɗu da abokan gaba to ana buƙatar mumine su zage su yi ta addu'a su yi ta addu'a addu'a kuma wadda ta dace ma wannan mahalli mu yi tawassuli da sifofin ubangiji subhanahu wata'ala da sunayensa wanda suka dace ma wannan mahalli kaga anan ne manzon Allah yayi addu'arsa addu'a ce wadda ta dace ma matsayin da ake ciki da yace Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab sai yace wa hazimal ahzab ya hazimal ahzab kina in kace ya hazimal ahzab ya ubangijin da ke karya wato jama'u waɗanda suke na kafirai yanzu ka zo fagen yaƙi ana famar karawa da abokan gaba ka ringa yaron zaku a zuguni to kaga a nan mahalli ne ka shiga ya kamata addu'ar da za ka yi to ya zamanto addu'a ce wadda ta dace ma matsayi don haka a nan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama roƙon nema ubangijinsa shine ya Allah wanda yake mai karya jama'u waɗanda suke na arna sai ya ce ihzimhum ya Allah ka karya su wansurna alaihim ya Allah ka ba mu galaba a kansu sannan wannan hadisi kuma yana nuna mana wajibi ne a kanmu wato mu jama'a ta musulmi mu zamanto a cikin shiri me ake nihi da shiri ya zamanto mun tanadi karfi ta ɓangare biyu ga kuwa imaniya sannan ga kuwa madiya ya zamantu muna da karfi wanda yake na imani mu tanadi imani imani wanda yake na gaske sannan kuma duk wani abu wanda yake na madi ma'ana makami wanda yake na yaki to wannan ya zama wajibi akan muminai wato su yi kokari su tanade shi kamar yadda Allah ya mana umarni wa a'iddu lahum mastaqatun min quwwatin wa min ribatil khayr turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum al-aya sannan kuma wannan yana nuna mana jin kai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama game da sahabbansa da al'ummarsa tausayawa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda Allah ya kimsa a cikin zuciyarsa don haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama duk wani abu wanda zai janyo mana matsala to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana kokarin ya hale mu sannan kuma maimakon a ce ya ja jama'arsa sun kai ɗauki a lokacin da akwai tsanani ga rai maza Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya dan saurara sai da aka kai lokacin da rayuka suke samun nishadi iskar yamma ta buga sannan maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi ya shirin yaki sannan kuma wannan kamar yadda muka yi bayani yana ɗaya daga cikin abin da Allah yake banci manzon shi sallallahu alaihi wasallama shine jawami'ul kalim wato haɗaɗɗun kalimomi wanda kalmomi ne ‘yan kaɗan amma sun kunshi duk wani abu wanda ake da bukata wanda kalima ɗaya uzan Allah sallallahu Alaihi wasallama zai yi amma inda za a tsaya a fayyace wannan kalima a yi ta bayani to za a ɗauki lokaci mai tsawo ba a ƙare bayani game da abin da wannan kalima ta kunsa kowane malami sai dai ya zo ya yi bakin iyayensa da haka za ka samu magabata wanda Allah ya haskaka basirar su hadisi ɗaya in suka ɗauka za ka ga sun wallafa littafi mujalladi ko mujalladat akan hadisi guda to wannan yana ɗaya daga cikin abin da Allah yake banci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama jawami'ul kalim kamar yadda yake cewa utitu jawami'ul kalim an mun kyautar wato dunkulallun kalmomi ko kace haɗaɗɗun kalmomi kaga yanzu a cikin kalima ce fa ɗaya ɗaya ya haɗa duk abin da ake da bukata a cikin wannan addu'a kalma uku ce ya ce Allahumma munzilar kitab sai ce wa mujiriyar sahab sai ce wa hazimar ahzab ya ce ya Allah wanda ke saukar da littattafai wanda duk wata ni'ima ta addini wadda za mu dace da ita a makomanmu lahira a wannan kalima ta farko gaba ɗaya manzon Allah ya dungule ta saboda duk wani jin daɗi na duniya da lahira yana ƙarƙashin wato shine gun dokoki na ubangiji subhanahu wata'ala da ya saukar a cikin littattafai sannan sai ya ce wa mujiriyar sahab ya ubangijin da ke gudanar da girgije wanda duk wani arziki da duk wani jin daɗi na duniya to yana ƙarƙashin ruwan sama da Allah yake saukarwa an gane ko kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa wa fis sama'i rizqukum arzikinku a cikin sama yake ma'ana ruwan da Allah yake saukarwa to wannan shine arzikinku duk wani jin daɗi na duniya yana karkashin ruwa da ke sauka sannan sai ya ce wa hazimal ahzab ya ce ya ubangijin da ke karya jama'u waɗanda suke na kafirai idan ka ɗauka kamar yadda muka yi bayani jin daɗi da sakewa ɓangaren addini da ɓangaren rayuwa baya tabbata dole waɗannan masu hannun ruwa gudu sai an gusar da su su ne kafirai to kaga a cikin waɗannan kalimomi guda uku kadai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya jimilce mana komai abin da ake bukata sannan kuma wannan hadisi yana nuna mana wato yana daga cikin salo wanda yake na addu'a idan za ka roki ubangiji subhanahu wa ta'ala wani abu da kake bukata to ba laifi ba ne sai ka hada da irin abin da ubangiji ta'ala ya jaddada maka a baya na ni'ima sai ka roke shi ni'ima wadda take ta gaba kaga me yace wa hazimal ahzab ya ubangijin da ke karye jama'u na kashirai sai yace ihzinhum kaga anan yana roƙon waɗannan makiya da suka hadu da su ya Allah ya karya su kamar yadda makiyansu waɗanda suka gabata Ubangiji ta'ala da ƙarfin mulkin shi shine ya karya su kaga wannan wata ni'ima ce a gaba manzon Allah yake roko amma sai ya hada da ni'ima wadda ta wuce kamar yadda zaka faɗa a cikin addu'a ya Allah kai ne ka ban kaza ka ban kaza ka ban kaza ya Allah ina roƙonka a yanzu ma ka bani kaga a nan kenan abinda kake roƙo ka hada shi da abinda Allah ya jaddada maka na ni'ima wadda ta wuce don haka ya ce wa hazimal ahzab sai ce ihzimhum wansurna alaihim za mu tashi hadisi na gaba قال المصنف رحمه الله تعالى الحديث الأول الحديث الأول بعد الأربعمائة عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها وموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها والروحة يروحها العبد في سبيل الله والغدوة خير من الدنيا وما فيها malam Allah ya ji kansa na faɗa wannan hadisi ne na 401 riwaya ta sahal ibn sa'ad as-sa'idi Allah ya kara masa yadda ke faɗa cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ribadu yawmin fi sabilillahi dakon yini ɗaya fi sabilillahi a yaƙi wanda yake na ɗaukaka addinin Allah khairu min duniya wa ma alaiha manzon Allah ya ce ya fi alkhairin duniya gaba ɗayanta da duk abin da ke doranta ma'ana ya fi a ɗauki duniya da duk abin da ke cikinta na arziki a damƙa maka idan ka yi dako na wuni ɗaya saboda Allah idan aka ce yau daga hudowar rana zuwa fadawarta me ake nihi da dako wato duk inda ake tsammanin cewa makiya za su iya kawo ma muminai farmaki ka je ka tsare wannan kafa shine ake kira daku domin idan ana tsammanin kafirai za su kawo ma muminai ɗauki to ya zama wajibi akan shugaba na musulmi duk wasu ƙofofi waɗanda suke nagari duk wata hanya da ake tsammanin makiya za su kama muminai wato farmaki a samu zarata daga cikin sojojin musulmi ya zamanto suna gadi in wannan sun hau sun sauka wasu su maye gurbinsu haka in an fita fagen daga ba a barin jama'a haka kara zuba kawai a'a idan wasu sun zo sun kwanta to za a samu ko kuma misali kafa inda jama'a suka zo suka yi sansani to ya kamata ta kowace hanya inda ake tsammanin abokan gaba za su iya kawo ɗauki to a samu wasu a zaɓa su je su ringa gadi su ringa gadin yan uwansu in waɗancan sun gama iya lokacin da aka kayyade musu kenan wasu sai su je su canje su haka za a ringa yi to wannan shine ake kira da riba ma'ana dako kenan wanda Allah ya mana umarni ya ayyuhal ladhina amanu subihu wa sabiru wa rabitu wa rabitu ubangiji ta'ala yace ku yi dakon dukkan wata kafa wadda kuke tsammanin cewa abokan gaba suna iya kawo muku dauki ubangiji ta'ala yace ku je ku tsare ta ku toshi kaga wannan yana nuna mana addinin musulunci addini ne wanda yake na taka tsantsan ma'ana mumini ana buƙatar kowane lokaci ya zamanto a cikin shiri yake duk inda kake tsammanin wata matsala za ta iya faruwa to ka yi ƙoƙarin ɗaukan matakai kuma wannan shine abin da yake nuna mana al'akhzu bil asbab riko da sababi ba ka zo ba ka yi kwance kawai ka ce ka dogara ga Allah abinda Allah ya kaddara maka shi zai same ka a'a dole ka ɗau mataki dole ka ɗau mataki yadda za ka yi ƙoƙarin kare kanka in ka kama wannan sababi kuma sai ka miƙa ma Allah al'amuransa to shi ne ya ce ribatu yau ne wato dakon yini ɗaya ko ka ce gadi na wuni ɗaya wato da musulmi zai yi fi sabilillahi a yaƙi na ɗaukaka addinin Allah sawa'an an fita fagen daga ne ko kuma a cikin gari ana zaune shugaba ya tura ku cewa ku je ku tsare kofa kaza waɗannan su je su tsare kofa kaza manzon Allah ya ce khairu min duniya wa ma alaiha ya fi alkhairin duniya da duk abin da ke duranta na arziki ma'ana da a ce an baka duniya gaba ɗayanta da duk abin da yake cikinta na arziki wallahi gara a ce ka je ka yi gadin yini ɗaya tak saboda Allah idan aka ce yini shine daga hudowar rana zuwa fadawarta sannan sai ce wa mawdi'u saudi ahadikum fil janna manzon Allah ya ce gurbin bulala na ɗayan ku a aljanna wadda Allah ya tanada masa khairun min ad-dunya wa ma alaiha manzo Allah yace yafi alkhairin duniya da duk abin da ke duranta ma'ana in aka ce saud in aka ce saud ita ce ake kira bulala ita bulala ta fi qabib in aka ce qabib shine wato kirhu ko ka ce yar tsumingiya kenan ita bulala ta ɗanɗara shi amma bata kai girman sanda ba to misali wai wurin da bai wuce ba girman bulala tsawon bulala haka tsawon bulala duka in ya wuce baya wuce haka misali ka ɗauke ta ma metir guda tsawon bulala ka ma ɗauke ta metir guda to kamar a ce gurbi wuri wanda yake metir ɗaya tak na aljanna ya fi duniya da duk abin da yake cikin ta gaba ɗaya metir ɗaya tak a ce wannan wuri ne a aljanna to ya fi alkhairin duniya da duk abin da yake cikin ta gaba ɗaya shine ya ce wa maudi'u sauɗi a hadiku manzan Allah ya ce gwalgwadon wato gurbin bulala na ɗayanku da Allah ya tanada masa filjanna a aljanna ya ce khairu minar duniya wa ma alaiha ya fi alkhairun duniya da duk abin da yake cikin ta gaba ɗaya sai ya ce wa rauhatu ya ruhu hal'audu fi sabilillahi ya ce maraita da bawa yake maraita domin ɗaukaka addinin Allah ma'ana marice da mutum zai yi in aka ce an rauha wato shine daga gushewar rana zuwa fadawarta an gane ko in ma ya kasance gadi ne kai daga gushewar rana shine azzabar zuwa fadawar rana ko kuma ya kasance jihadi ne ka fita fi sabilillahi kuka yi tafiya daga wato gushewar rana zuwa fadawarta shine ya ce walgaduwa hakanan da jijjihi idan aka ce jijjihi shine daga hudowar rana wato zuwa gushewarta manzon Allah ya ce khairun minad duniya wa ma fiha yafi alkhairin duniya da abin da yake cikin ta gaba daya a ce misali mutum ya yi gadi na safe zuwa azahar ko ya yi gadi daga azahar ma'ana zuwa fadawar rana to wannan gadi da yi na rabin yini ya fiye masa alkhairin duniya da abin da yake cikinta ko kuma ka fita fagen daga ka yi tafiya daga farar safiya zuwa gushewar rana ko kuma daga gushewar rana zuwa fadawarta wannan tafiya da kai domin ɗaukaka addinin Allah ya fi alkhairin duniya da abin da yake cikinta gaba ɗaya. wannan a takaice manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana bayyana mana fadula ta yin daku saboda Allah ma'ana gadi saboda Allah ya zamanto mutum ya yi gadin 'yan uwansa musulmi domin kare musu abokan gaba to wannan ya fi alkhairin a ɗauki duniya gaba ɗayanta da duk abin da yake cikinta a bashi wannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana nuna mana wato shine kankanta da kaskanci wanda yake na duniya domin mu kyamace ta mu yi kwaɗan abin da ke wajen ubangiji subhanahu wata'ala ta hanyar nan za mu iya sadaukantar da rayuwarmu mu sadaukantar da dukiyarmu domin ɗaukaka addinin Allah don haka a nan mazan Allah ya nuna mana daidai da gwalgwadon wurin da bai wuce ba tsawon bulala a aljanna da Allah ya tanada mana ya fi a ɗauki duniya gaba ɗayanta da abin da yake cikin ta ba mu yasa saboda ita duniya wato kararra ce ita kuma aljanna wanzazza ce abin da baya karewa ya fi abin da ke gushewa ita aljanna har kullum tana nan ba ta gushewa har abadan abada shi kuma duk wani jin daɗi na duniya abu ne wanda yake kankan ne ka mutu ka bar shi ko ya kare ya barka duniya ba ta da wata kima a wajen ubangiji subhanahu wataala dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi yake cewa da a ce duniya a wajen Allah ta kai kimar fuffikin sauro to da Allah ba zai shayar da kafiri daidai da kwankwada ɗaya tak wato da ruwa inda a ce wata tsiya ce a wajen Allah subhanahu wataala to da daidai da kwankwadar ruwa ɗaya ta Allah ba zai ba kwatawar ruwa ɗaya ta Allah ba zai ba kafin ba to don haka a nan kwaɗaitarwa ce maza Allah sallallahu alaihi wasallama yake mana cewa kada mu ɗauki duniya wani abu mu nemi abin da ke wajen ubangiji subhanahu wata'ala shine wanzaje kamar yadda yake cewa wal akhiratu khairun wa abqa gidan lahira aljanna ubangiji ta'ala yace ita tafi alkhairi game da duniya wa abqa kuma ita ce mafi wanzuwa to kuma anan sai ya nuna mana ladan wato shine maraita da mumini zai yi a cikin yaƙi na ɗaukaka addinin Allah ko jijjihi da zai yi to ya fi alkhairin a bashi duniya gaba ɗayanta da duk abin da yake cikinta a ce ka yi tafiya ta safe zuwa azahar ko daga azahar zuwa fadawar rana ko ka yi gadin safe ko ka yi na yamma domin ɗaukaka addinin Allah to wannan ya fi alkhairin a ɗauki duniya gaba ɗayanta da abin da yake cikinta a baka a takaice wannan hadisi yana karantar da mu fadala ta jihadi الحديث الثاني بعد الأربعمائة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال انتدب الله ولمسلم تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسلي فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة wato hadisi na 402 riwaya ta abu huraira Allah ya kara masa yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ke faɗa in tadaballahu yake cewa ubangiji subhanahu wa ta'ala ya lamunci an gane ku lafazin intadaba an ciro shi ne daga annadubu annadubu wato shine kwadaitarwa ka ringa kwadaitar da mutum akan wani abu cewa in yayi kaza ga sakamakon da aka tanada masa don haka aiki wanda yake na nafila ake kiran shi annadubu shine mustahabi kenan aikin da aka kwadaitar cewa duk wanda yi to zai samu kaza amma ba a tilasa ma aikin ba to shine anan yace in tadaballahu ubangiji ta'ala ya lamunci a wata riwaya ta al-Imam Muslim shine yace tabammana Allah ubangiji ta'ala ya lamunci liman kharaja fi sabilihi ga duk wanda ya fita fagen daga fi sabilihi domin ɗaukaka wato kalimarsa mutumin da ya fita yaƙi an gane ko fi sabilihi saboda ɗaukaka kalimar Allah sin shi ne yace la yukhrijuhu illa jihadun fi sabili ubangiji ta'ala yace babu abin da ya fitar da shi face jihadi domin ɗaukaka addini na wa imanin bi kuma dan gaskatawa game da ni ni da na shar'anta wannan jihadi wata sadiqun bi rusuli kuma dan gasgata manzanni na waɗanda suka isar muku wannan sako anan Allah ya ƙayyade sakamakon da za a samu a cikin wannan hadisi wato sai wanda ya cika waɗannan sharuɗa shine yace tabammana Allah ubangiji ta'ala ya lamunci wa Allah ya lamunce ma shine yace liman kharaja fi sabilihi ga duk wanda ya fita yaƙi fi sabilihi domin ɗaukaka addinin shi kenan kaga farko yaƙin ya zamanto yaƙi ne wanda yake makasudin shi shine ɗaukaka addinin Allah an gane ko ya zamanto wannan yaƙi da aka fita shin menene manufa game da wannan yaƙi yaƙi ne na ɗaukaka addinin Allah ko kuma yaƙi ne wanda yake saboda wani abu wanda yake na rayuwar duniya ta hanyar zalunci da za a je a mamaye wasu shine yace liman kharaja fi sabilihi ga wanda ya fita wato yaƙi domin ɗaukaka addininsa sai yace la yukhrijuhu ba abin da ya fitar da shi illa jihadun fi sabili wato sai jihadi kawai domin ɗaukaka addini na shi ne ya ce wa imanin bi kuma don gasgatawa game da ni cewa ni ne na shar'anta wannan jihadi wata sadiqun bi rusuli kuma don gasgata manzanni na waɗanda suka isar masa wannan alkawali wannan sako kenan na cewa duk wanda ya sadaukantar da rayuwarsa domin ɗaukaka addinin Allah sakamakon shi aljanna ya gasgata wannan abin da manzannin Allah suka isar masa kaga a nan kenan duk wanda ya zamanto manufarsa game da fita jihadi saboda wata bukata ce daga cikin bukatu na duniya in ma ya kasance domin a samu ganima ko kuma saboda wani kabilanci ko kuma ya zamanto nuna sadaukanta ya nuna shi jarumi ne ko kuma don son shuhura a ce aiwa na duk yakin da ake fita da shi ake fita to duk wanda ya fita da irin waɗannan manufofi to baya cikin wanda Allah ya tanada musu wannan sakamako kenan ya zamanto mutum mukhlisan lillahi ya tsarkake niyya saboda Allah ba abin da ya fitar da shi kawai illa kasancewar ɗaukaka addinin Allah shi famar shi kawai ya ga addinin Allah ya ɗaukaka kuma ya gaskata ubangijinsa cewa shine ya shir'anta wannan jihadi sannan kuma ya gaskata manzannin Allah game da abin da suka isar masa na alkawalin Allah cewa duk wanda ya fita jihadi domin ɗaukaka addinin Allah to sakamakon shi aljanna a gobe kiyama shine sai ubangiji ta'ala ya ce fa huwa alayya faminu wato wannan bawa yana da garanti a kaina yana da lamun cewa a kaina lafazin bamin an ciro shi ne daga abdaman abdaman wato shine lamun cewa ko ka ce amma mutum kenan garanti a ce tabbas ne kawai in dai abu kaza ya samu kana da kaza shi ne ce fa huwa alayya bani ubangiji ta'ala ya ce yana da lamun cewa a kaina wannan fadla ce ta ubangiji subhanahu wata'ala da karamcinsa ya wajauta ma kansa wannan lamun cewar kenan garanti ne Allah ya wajauta ma kansa duk wanda ya fita jihadi saboda shi abu na farko ya ce an udkhila aljanna Allah ya ce na dau alkawali na lamunce mushi shigar da shi aljanna a gobe kiyama kenan in an yi in ya samu shahada a fagen daga Allah ya masa alkawalin aljanna sai ce an urji'ahu ila maskanihi allazi kharaja minhu ko kuma in dawo da shi zuwa mazauninsa wanda ya fita daga cikin sa ma'ana gidanka wanda ka fita ubangiji ta'ala ya dawo da ka gida lafiya na'ilan ma nala min ajrin aw ganima yana mai samun abin da ya samu na lada in har ganima bata samu ba kuma baka samu shahada ba a can bakin daga to za ka dawo da lada wanda yake cikekki kaga yana daga cikin lada cikekki hadisi ya gabata maraita idan bawa ya yi ko jijjihi in yayi a yaƙi na ɗaukaka addinin Allah ya fi alkhairin a ɗauki duniya da duk abin da yake cikinta a bashi to ina ga wanda ya fita jihadi ya yi kwana da kwanuka ya yi kwana da kwanuka wannan fa daga yamma daga gushewar rana zuwa fadawarta ko kuma daga hudowar rana zuwa gushewarta ya fi alkhairin a baka duniya da abin da yake cikin ta gaba daya idan ka fita yaki na ɗaukaka addinin Allah to shine yace na ilan ma na la min ajrin yana mai samun abin da ya samu na lada kinan in har bai samu shahada a fagen daga au ganima ko kuma zai dawo ga ganima kuma ga lada kenan a nan in ma ya zamanto ya hada bainar husnayai lada da ganima ko kuma ihidar husnayai an gane ku ma'ana ga ladan da ya samu in har ganima ba ta samu ba to ga lada wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi tanadi in ganima ta samu a nan kuma an samu kyawawa biyu ga lada ga ganima shine anan da yace au ganima kenan au ganimatin ma al'ajir kamar yadda wasu malamai suka faɗa ba ganimar ita kadai ba kenan abu uku ne in an kashe mutum lokacin da ya fita to wannan ya samu shahada makomar shi aljannaci abu na biyu ko kuma Allah ya dawo da shi zuwa mazauninsa tare da yana mai samun abin da ya samu na lada kenan in har ganima bata samu ba mutum zai dawo da lada in kuma ganima ta samu kenan a nan ga lada ga ganima shi ne ya ce na'ilan ma nala min ajirin sai ce au ganima ai au ganimacin ma al'ajir ko kuma ga ganima tare da lada kenan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tanada masa kaga wannan hadisi yana ɗaya daga cikin dalilan da suke nuna mana fadala ta jihadi sakamakon duk wanda aka kashe shi a yaƙi na ɗaukaka addinin Allah to wannan makomar shi aljanna ce Allah ya lamunce masa da haka in ba a kashe shi ba a wannan yaƙi to ba zai tabe ba an gane ko menene zai biyo baya zai samu ladan da Allah ya tana dama duk wanda ya fita yaki domin ɗaukaka addinin shi ko kuma ya kasance ya samu linkin haka ga ladan kuma ga ganima Allah ya hada masa biyu gaba daya to don haka ubangiji subhanahu wata'ala duk wanda ya yi mu'amala da shi ta ciniki to wannan baya tabewa in dai ka sadaukantar da rayuwarka da dukiyarka tare da kyakkyawar niyya ka ba Allah subhanahu wata'ala ku kulla ciniki da shi to bayan da za a yi ka tafi haka ya faɗa mana a can cikin suratul tauba inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'adan alayhi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an wa man awfa bi ahdihi min Allah فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم ubangiji ta'ala na faɗa inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum ubangiji ta'ala ya sayi rayukan mu'minai da dukiyarsu cewa ku sadaukantar da rayuwarku da dukiyar ku bashi bi anna lahum aljanna shi kuma ya ba ku aljanna ciniki ne zamu yi tsakaninmu da ubangijinmu menene za mu ba shi na kudin domin ya ba mu hajar hajar ne ita ce aljanna wanda yake da wannan hajar shine ubangiji subhanahu wata'ala su wane ne kiliyan kin da za su saya su ne mu'minai menene kudin saya shine rayuwar mu da dukiyar abinda muka mallaka na dukiya da rayuwar su ne kudin sayan aljanna ita ku aljanna abu ce mai tsada kamar yadda manzon Allah ya faɗa ala inna sil'ata Allahi galiya sai ce ala inna sil'ata Allahi aljanna ku san da cewa hajar Allah tsada gare ta hajar Allah ita ce aljanna dole sai ka sadaukantar da rayuwarka ka sadaukantar da dukiyarka shine yace inna Allah ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna Allah ya fansa game da bayinsa mu'minai cewa su ba shi rayuwarsu da dukiyarsu domin ɗaukaka addinin shi bi anna lahum aljanna cewa sakamakon su ita ce aljanna a gobe kiyama yuqatiluna fi sabilillah su yaki abokan gaba domin ɗaukaka addinin shi kaga fi sabilillah dole sai sai da kyakkyawar niyya ba abin da zai fitar da mu face kawai ɗaukaka addinin Allah yuqatiluna fi sabilillah sai ce fa yuqtaluna fayaktuluna wa yuqtaluna su kashe abokin gaba wa yuqtaluna su ma a kashe su kaga anan in ka gama da abokan gaba Allah ya dawo da kai gida lafiya to ɗayan biyu ne ko ka dawo da lada shi kadai ko kuma ka dawo ga lada ga ganima shine yace fayaktuluna wa yuqtaluna wa yuqtaluna kuma a kashe su kenan duk wanda aka kashe kuma wannan alkawari ne dama aljanna kai tsaye a gobe kiyama sai ya ce wa'adan alaihi haƙƙan alƙawali ne na gaskiya wanda Allah ya alƙawalta ma kansa ma'ana ya ɗaukan ma kansa fitaurati wannan alƙawali Allah ya tabbatar da shi a cikin littafin da ya ba annabi Musa wal injil haka nan a cikin injila wadda Allah ya aiko annabi Isa da ita wal qur'an haka nan a cikin wannan littafi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo mana da shi sai ce wa man aufa bi ahadihi min Allah wai wani ne ya fa Allah cika alkawari babu wa man aufa bi ahadihi min Allah ai babu wanda ya fa Allah cika alkawari domin Allah in yi alkawari baya saba alkawari dan haka sai ya ce fastabshiru bi bai'ikum allazi baya tubi ku mu'minai ku rike albishir ku yi farin ciki ku yi murna game da cinikinku wanda kuka yi tsakaninku da ubangijinku cewa ku sadaukantar da rayuwarku da dukiyarku ya baku aljanna sai ce wa zalika huwa al-fawzul azim dacewa da aljanna shine rabo wanda yake mai girma wanda babu wani rabo sama da shi to shine anan kinan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake gaya mana cewa Allah ya damunce ma duk wanda ya fita yaki domin ɗaukaka addininsa la yukhrijuhu illa jihadun fi sabili ubangiji ta'ala yace ba abin da ya fitar da shi face jihadi domin daukaka addini na wa imanun bi kuma dan gasgata ni cewa ni ne na shar'anta jihadin wa tasdiqun bi rusuli kuma dan gasgata manzanni na waɗanda suka isar masa wannan alkawari fa huwa alayya zalim ubangiji ta'ala yace yana da lamun cewa a kaina an gane ko ma'ana na masa garantin an udkhila aljanna shigar da shi aljanna a gobe kiyama aw urji'ahu ila maskanihi alladhi kharaja minhu ko kuma na dawo da shi zuwa mazauninsa inda ya fita daga shi gidanka wanda ka fita jihadin Allah ya alkawarin ko ya dawo da kai gida lafiya na ilan ma na lamin ajiri yana mai samun abin da ya samu na lada au ganimacin ko kuma ganima da lada a takaice wannan hadisi kenan yana ƙara karantar da mu fadula wadda take ta jihadi amma fa wannan fadula ba kowa yake samun ta sai wanda ya kyautata niyya wanda ya tsarkake niyya dan Allah الحديث الثالث بعد الأربعمائة ولمسلم مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن جاهد في سبيله كمثل الصائم القائم وتوكل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة wato na ga al'imamu muslim shi kuma lafazin da ke cikinsa matsalul mujahidi fi sabilillah zan Allah ya ce misalin mai yaƙi domin ɗaukaka addinin Allah ma'ana mutumin da ya sadaukantar da rayuwarsa da dukiyarsa domin ɗaukaka addinin Allah misalinsa sai ce wallahu a'lamu biman jahada fi sabili Allah dai shine masani game da wanda ke jihadi domin ɗaukaka addininsa me yasa saboda abu ne wanda yake banci zuciya sanin abin da ke cikin zuciyar bawa abu ne wanda yake banta ga ubangiji subhanahu wata'ala wani ya fita fagen daga ya fita ne kawai don nuna shahara cewa shi mayaki ne wani don nuna sadaukanta da jarumta wani kwa kwaɗan ganima ne wani kwa kawai asabiya ce jiji da kai da ƙabilanci shine zai fitar da shi wani kwa ya fita ne kawai saboda Allah babu abin da ke bambanta su illa abin da yake cikin zuciya na niyya sanin abin da ke cikin zuciyar bawa ko yake banta da ubangiji subhanahu wata'ala shine yace wallahu a'lamu biman jahada fi sabilihi Allah shine masani game da wanda ke jihadi domin daukaka addinin sa manzo Allah yace to misalin duk wanda ke jihadi domin daukaka addinin Allah sai yace kamathali sa'imil qa'im manzo Allah ya ce kamar misalin mutumin da ke wuni da azumi ne kuma ya kwana yana sallah kamar wanda duk yinin shi na Allah sai ya yi azumi mutumin da zai wuni da azumi kuma sannan ya kwana yana sallah me yasa saboda kasancewar wanda ya fita jihadi a cikin kowane yanayi cikin kowace kibtawa yana cikin ibada kaga tafiyar shi ibada ce zaman shi ibada ne tashin shi ibada tsayuwar shi ibada ce zaman shi ibada ne barcin shi ibada ne to kaga kenan wane ne zai iya tarda shi a irin wannan matsayi sai wanda ya wuni yana azumi kuma ya kwana yana sallah kenan kaga wanda ya wuni yana azumi azumi ko yana kasancewa tun daga ketowa alfijir har zuwa fadawar rana kaga wannan ya wuni yana azumi sannan mutumin da ya rayar da daren shi kuma gaba daya kenan ya yi awa ashirin da hudu yana ibada to wannan shine kadai wato zai yi kusa da wanda yake mai jihadi kuma tare da cewa wanda ya fita jihadin ya fi shi duk wanda ya fita jihadi domin ɗaukaka addinin Allah ya fi wanda zai wani azumi ya kwana yana sallah me yasa saboda ladan azumi da ladan kwana sallah wannan ya taƙaita akan shi mai sallar shi kuma jihadi amfaninsa amfani ne wanda yake muta'addi saboda duk wanda ya fita jihadi ya sadaukantar da rayuwar shi ya sadaukantar da dukiyar shi domin wato amfanin fita jihadi ya hada muminai har zuwa kiyama amfanin bai takaita ba kan shi amfani ne wanda yake ya game sauran jama'a shi kuma in ka kwana kana sallah ko kauli kana azumi iya amfanin iya kanka ne kawai to shine yace kamathali sa'imil qa'im maza Allah yace kamar misalin mai azumi azumi mai kwana sallah sai yace wa tawakkal Allahu lil mujahidi fi sabili Allah ya lamunce ma wanda ke jihadi domin ɗaukaka addininsa in tawaffahu in har Allah ya karɓi rayuwarsa a wannan jihadi an yi da janna Allah ya yi alkawarin shigar da shi aljanna in ya samu shahada a can kenan makomar shi aljanna aw yurji'ahu saliman ko Allah ya dawo da shi gidansa lafiya kalau ma'a ashirin wato tare da lada da ya samu aw ganimacin ko kuma ga ganima ga lada an gane ko in ma ya dawo gida lafiya tare da lada ko kuma ya dawo gida lafiya ga lada ga ganima a wata riwaya wadda na cikin sahihu muslim daga abu hurairah Allah ya kara masa yadda wani lokaci sahabbai sun faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce masa ma ya adilu da jihada fi sabilillah suka ce ya manzon Allah wai a cikin ayyuka na ibada menene ke daidai da jihadi domin ɗaukaka addinin Allah wani aiki ne na ibada wanda in bawa ya aikata zai yi daidai da wanda ya fita jihadi manzo Allah sai ya ce la tastati'una yace ina ai ba za ku iya aikata wata ibada ibadar da za ta yi daidai da wanda ya fita jihadi manzo Allah ya ce ba za ku iya ba fa a'adu alaihi marratayn aw thalatha suka sake maimaita masa wannan tambaya suka ce ya manzo Allah gaya mana a cikin ibadu wace ibada ce za mu yi ta kai daidai da wanda ya fita jihadi manzan Allah ya koma faɗa musu la tastabi'una manzan Allah ya ce ba ku iyawa ba yanda za a yi ku iya wata ibada wadda za ta kai daidai da wanda ya fita jihar sai da suka suka yi tambaya kusan su uku a ƙarshe manzan Allah sai ya ce musu masalul mujahidi fi sabilillah misalin mai jihadi domin ɗaukaka addinin Allah kamar sa'imi laqa'imi laqaniti bi ayatillah manzan Allah ya ce kamar misalin mai azumi ne mai wuni azumi mai kwana sallah yana mai karanta ayoyin Allah la yaftaru min siyamin wala salatin wanda baya yankewa game da azumi da sallah za Allah ya ce hatta yarji al-mujahidu fi sabilillah har sai ne jihadin ya dawo a ce yau wani ya fita jihadi to fitarsa har ya ji dawo diyini na Allah da duk dare na Allah kwana kake kana sallah ka wuni kana azumi in wata guda shi wannan mai yaƙi ya fita to sai kayi wata kana azumi kayi wata kana sallah duk dare na Allah sannan za ka yi daidai da shi kaga wane ne ku zai iya tare da cewa ba a shar'anta mana ba diyini na Allah kullum ya zamanto mutum yana azumi sai dai ka yi azumi irin na annabi Dawud domin ya faɗa yake cewa la sama man samar da har yanzu misali ka ɗauka wanda ya fita jihadi a ce ya shekara yana wannan akwai yakin da za a fita wata da watanni kafin a dawo wata tafiyar kanta kafin a je inda ake so a je kwana nawa za a yi kwana nawa za a yi to don haka a nan manzon Allah sai ya nuna cewa sai mutumin da zai yi ta azumi ya kwana yana sallah har a kai lokacin da shi wannan mai jihadi zai dawo sannan shi ne za ka yi daidai da shi a wajen lada tare da cewa kuma ya fi ka saboda kasancewar shi ibadar shi bata takaita ba a kan shi amfaninta yana hada sauran jama'a kai kuma sallar ka da azumin ka sun takaita ga kanka الحديث الرابع بعد الأربعمائة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى وكلمه يدمى اللون لون, لون الدم والريح ريح المسك wato hadisi na 404 riwaya ta abu huraira Allah ya kara masa yadda ke faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ma min maklumi wato babu wani wanda za a yi masa rauni yukulamu fi sabilillah raunin da aka masa a yaƙi na ɗaukaka addinin Allah illa ja a yawmal kiyamati face sai ya zo a ranar kiyama wa kalmuhu yadma wannan rauni nashi yana zubar da shi sawa'an raunin ya warke ko kuma wannan raunin shine ya zame maka ajali ko da a ce a nan duniya da aka ma mutum rauni a yaƙi na ɗaukaka addinin Allah wannan rauni ya warke ya yi tabo to a ranar kiyama wannan rauni sai ya tashi yana zubar da jini an gane ku domin Allah ya bayyana ma duniya ya bayyana ma al'ummu gaba ɗaya farkonsu da ƙarshensu Allah ya nuna musu matsayinka cewa kai kana daga cikin zababbun bayansa shi ne ya ce illa sha a yau mai kiyamati face sai ya zo a ranar kiyama wa kalmuhu ya dima wato raunin nasa yana zubar da jini a launu launu dare manzan Allah ya ce launin launi ne wanda yake na jini ga shi jajjawo amma wa rihu rihun lisk kanshin kanshi ne wanda yake na almiski wannan hadisi yana ɗaya daga cikin dalilan da suke nuna fadala ta jihadi ko da an ma mutum rauni raunin ya warke to idan aka tashi ranar kiyama da wannan alama zai tashi wannan rauni zai ringa zubar da jini yana zubar da jini launi launi ne na jini amma kanshin kanshi ne na almiski ba dan komai ba dan ubangiji subhanahu wata'ala ya nuna matsayin wannan bawa wato da dukkan al'ummu waɗanda suke na farko da na ƙarshe ubangiji subhanahu wata'ala ya nuna matsayinsa wannan kuma wani karamci ne da Allah ya ma mujahid mai yaƙi domin ɗaukaka addininsa a nan duniya da makomarsa lahira kenan in wannan rauni ya zame masa ajali to wannan ya samu shahada kuma in ya tashi a ranar kiyama da wannan rauni zai tashi don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi umarnin duk wanda aka kashe shi a fagen daga manzon Allah ya yi umarnin a binne shi da jinin shi da tufafinsa kar a wanke komai a jikin shi don haka shi shahidi ba a yi masa wanka ba a yi masa wanka kuma ba a masa likabari da wannan tufafin nashi da shi ake binne shi idan ya tashi a da tufafinsa ake masa likabari in ya tashi a ranar kiyama kenan zai tashi da wannan kaya nashi da jinin shi jage-jage launin launi ne wanda yake na jini kuma kanshin kanshi ne wanda yake na almiski waɗannan hadisai a takaice manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana faɗaitar da muminai cewa su kyautata niyya su zage su zage damtse akan yaki wanda yake na ɗaukaka addinin Allah الحديث الخامس بعد الأربعمائة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس وغربت أخرجه مسلم الحديث السادس بعد الأربعمائة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها أخرجه البخاري wato hadisi na ɗari hudu da biyar riwaya ta abu ayyub al'ansari Allah ya kara masa yadda ke faɗa cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci gaduwatun fi sabilillahi aurauha wato jijjihi da bawa zai yi a yaƙi na ɗaukaka addinin Allah ma'ana daga hudowar rana zuwa gushewarta aurauha ko kuma maraita ma'ana daga gushewar rana zuwa faɗawarta da bawa zai yi a yaƙi na ɗaukaka addinin Allah manzon Allah ya ce khairu mimma qala'at alaihi shamsu wa garba ya fi alkhairin abin da rana ta hudo a kansa ta fada ma'ana ya fi abin da ke duniya gaba ɗayanta da duk abin da yake cikinta kaga rana in ta hudo gaba ɗayan duniya take gamawa da hudowarta da fadawarta ta gama duniya gaba ɗaya ma'ana ya fi alkhairin a ɗauki duniya da duk abin da yake cikinta a baka da a ce ka rasa jijjifi a yaƙi na ɗaukaka addinin Allah ko kuma maraita. To shi ne ya ce gadwatun jijjihi da bawa zai yi fi sabilillahi a yaƙi na ɗaukaka addinin Allah. Aurau hatun ko kuma maraita da zai yi ma'ana daga gushewar rana zuwa faɗawarta. Khairu mimma qala'at alayhi shamsu wa garbat. Ya fi alkhairin duk abin da rana ta hudo a kansa ta faɗa ma'ana ya fi alkhairin duniya da duk abin da ke cikinta. haka a riwaya ta Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ke faɗa gadwatun fi sabilillahi jijjihi da bawa zai yi a yaƙi na ɗaukaka addinin Allah aw rauha ko kuma maraita khairu min ad-dunya wa ma fiha yafi alkhairu duniya da duk abin da ke cikinta a takaice dai waɗannan hadisai gaba ɗaya abin da suke kwaɗaitar da mu abin da suke karantar da mu shine fadala ta jihadi cewa jihadi ibada ce wadda take da matsayi wanda yake madaukaki a wajen ubangiji subhanahu wata'ala domin hanya ce daga cikin hanyoyi waɗanda suke na dacewa da aljanna a gobe kiyama nan insha Allah za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك